أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك لكم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دا دري هدو دا أربعين دا هدو وان دا يدي دا شاد يا قوة هدو ميلاديا النبي إيسى عليه السلام دبو بيو دا عشرين دا أكو إن شاء الله زامو تشكب دا قيم دا مكسايا a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wadda muka saba a wannan masallaci mai albarka a jiya muna cikin suratul ma'ida muna aya na goma sha biyar ko ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wanda muka yi bayanin wannan aya da kuma abin da ayan ya kunsa yau za mu tashi a aya na goma sha shida kenan ya hadi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salami wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur bi iznihi wa yahdihim ilayhi siratin mustaqim Allah da ya ce ya ku wanda aka ba ku littafi hakika manzon mu ya zo muku yana bayyana muku abubuwa da yawa wanda kuke boyewa a littafin ku yana ma kau da kai yana rangwame akan wasu abubuwan baya fitowa da su hakika haske ya zo muku daga Allah wannan haske shine annabi Muhammad sannan kuma da littafi mabayyani shine alqur'ani Allah yace ya hadibihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yana shiryarwa da wannan littafi da wannan alqur'ani da wannan annabi to to Allah yana shiryarwa da su ga wanda ya bi subulas salami tafarki na aminci tafarkin da Allah ya yarda da shi ma'ana wanda ya bi tafarkin aminci shine wanda ya bi addinin musulunci inna dina inda Allah islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin addini abun Allah shine musulunci wanda ya nufi koma bayan musulunci a matsayin addini to Allah ba zai karba ba kuma ranar lahira yana cikin wanda suka yi asara shi yasa malamai suka ce cewa da ake al-adiyanu samawiyya kuskure ne sabila da al'adiyan addini wahid addini guda ɗaya ne shine al'islam قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم دكا النبوة دكا سو مسلمين دكا سو الدين سو إلي دين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى an aqimu dina wala tatafarraqu fi dan haka addini guda ɗaya ne sai dai kawai shari'a ne yakan bambanta kowa da irin shari'an da aka bashi amma shari'an annabi da ta zo ta shafa dukkanin shari'o'i ba wani shari'a daga cikin shari'o'i da ya wanzu da manzon Allah ya zo sai aka goge dukkanin shari'o'i kamar yadda gwamnati tana da iko rana ɗaya ta ce kuɗi currency kala kaza kamar yadda aka ce an bar karɓar naira dubu ɗaya gwamnati ta ce daga nan zuwa date kaza an bar karɓar naira dubu ɗaya duk wanda bai dawo da shi banki ba to da wannan takardansa na dubu ɗaya da takardan tsire duk ɗaya ne ba su da maraba kaga gwamnati tana da ikon haka kai a gurin ka in kana rike da shi kana ganin kuɗi ne sai ka je kasuwa da kai saya da shi kaga ba za a karɓa ba to haka wanda ya rike wani addini wanda ba addinin annabi ba Allah ya shafe addinin idan ka je da shi ranar alkihama Allah ba zai karɓa ba saboda tuntuni Allah ubangiji ya riga da ya turo annabi Muhammad wanda kuma da annabi Muhammadu ne Allah ya shafa shari'o'i gaba ɗaya to da annabi da alkur'ani suke shiryarwa ya hadi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu Allah yana shiryarwa da shi ga wanda ya bi yardan Allah abinda Allah ya yarda da shi ya bi subul salam tafarki na tsira to Allah yakan shiryar da su da mene da annabi Muhammad da alkur'ani wa yukhrijuhum kuma Allah yana fitar da su min zulumati daga duhu ila nur zuwa haske malaman tafsiri da yawa suna cewa Allah idan zai yi magana akan kafirci da shiriya sai ya ce az-zulumat akan kafirci shi kuma musulunci da imani sai ce nur haske bai ce al-anwar kamar yadda can aka jama'a aka ce zulmat aka ce mai yasa aka ce sabila da addinin nan kwaya ɗaya ne addinin nan shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah har zuwa rukunin musulunci sabida haka shi addini kwaya ɗaya ne amma shi hanyar bata suna da yawa shi yasa Allah yake jama'a su da zulumat amma kuma hanyar shirya sai ya ce nur mufradi sabila da hanyar shirya kwaya ɗaya ne ko da a ce an samu saɓani saɓanin yakan iya zama wa rahma amma akwai kuma saɓanin da ba rahma ba sunansa wannan saɓanin sunansa azaba saɓanin sunansa musiba shine saɓani na attafarruq saɓani irin na rarrabuwa wanda Allah ya ce wala tanaza'u fatashyalu wa tazhaba rihukum wa atasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu an aqimu dina wa la tatafarraqu fihi to wannan tafarruq din wannan shine musiba amma an ikhtilaf an saba wane ya fahimci kaza wane ma ya fahimci kaza wane ma ya fahimci kaza wannan baya nuna cewa ba akan shari'a ake ba Allah ya saukake addinin nan ta hanyar sabani shine irin sabanin da damu ganshi a gurin ashabul mazahib imamu malik ya fahimci kaza imamu shafi'i shi kuma ya fahimci kaza wannan duk Allah ya yi ne domin al'umma maza Allah su samu sauƙi ana kafa hujja da hadisin zulhulaifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yayi sallan azhar ko la'asar a wani ruwaya sai a zulhulaifa sahabbai ne annabi ya tura su su fita amma annabi ya ce saboda yadda da su fita su yi gaggawa su kama hanya to su tabbatar da sallah ya riske su a zulhulaifa kar wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama to ba zai yi sallah ba sai a zulhulaifa ko banu quraiza sai a hanya sallar la'asar ya kama su waɗannan suka ce lokaci yayi sai mu yi sallah waɗannan suka ce annabi ya ce kada mu yi sallah sai a guri kaza sai wasu suka yi sallah wasu kuma sai da suka bari suka isa sai suka yi sallah suka samu sabani kenan bayan sun dawo suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya yi daidai wanda suka tsaya suka yi sallah sun yi daidai wanda kuma wato suka bari sai da suka iso zulwa laifa su ma sun yi daidai to sabani yakan zama rahma amma idan sabani ne irin wanda Allah ubangiji ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaƙi wannan sabanin to wannan kuma ya zama musiba wanda manzon Allah ya ce al'umma na za ta rabu kashi saba'in da yahudu sun rabu kashi saba'in da ɗaya nasara sun rabu kashi saba'in da biyu al'umma na da su rabu kashi saba'in da uku sai kuma aka samu ƙari sai annabi ya ce dukkanin waɗannan kashi saba'in da uku gaba ɗaya kashi saba'in da biyun gaba ɗaya suna wuta sai wanda suke kan sai kashi ɗaya ne suke aljanna sabbai suka ce suwaye annabi sai musu zane sai ya ce wanda suke kan hanya na dabin da na zo da shi amma an yi sabani akan wannan kare wannan cewa duk sauran suna wuta an yi sabani a kai wannan karin ya zamanto wani abu ne na mahallin nizam da wasu suke ganin cewa babu wannan karin manzon Allah bai faɗi wannan karin ba sabila da manzon Allah annabin rahama ne ba yanda da a yi a ce as-sawadul a'zam jama'a mafi yawa mafi yawa ya zama to kuma su ne suka halaka bayan kuma yawa shiriya yana tare da yawa yadullahi ma'al jama'a wato karfin Allah yana tare da jama'a shi yasa yana daga cikin mawarid na istinbat ko kuma masajir at-tashri daga ciki da akwai al-ijma al-ijma ay ijma'i akan wani abu idan malamai suka yi ijma'i akan wata mas'ala to wannan ijma'in ita ma ta zama shari'a saba mata kaman saba ma Allah ne saboda Allah yanda yace abi Allah abi manzon Allah sai yace ku bi ulul amri idan kun yi jayayya akan wani abu ku dawo zuwa ga Allah da manzon Allah ma'ana zuwa ga alqur'ani da sunna kenan to shi sabani yana da mafhumi mafhumin sa shine sabani na al-ikhtilaf a rabu tare da ganin mutuncin juna tare da girmama juna ni na fahimci kaza wani ya fahimci kaza kamar yadda haka sahabbai suke a aya ɗaya ma za ka samu an yi saɓani wannan ya ce kaza Allah yake nufi wannan ya ce kaza Allah yake nufi kuma kowa da irin abin da Allah Ubangiji ya bashi da hasken da Allah Ubangiji ya saka masa ya hadidihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yana shiryarwa da wannan alqur'ani da annabi wanda ya bi tafarkin shiriya wa yukhrijuhum yana fitar da su min zulumati daga hanyoyi na bata duhu na bata ila nur zuwa haske na imani da shirya wa yahdihim ilaihi siratin mustaqim kuma yana shiryar da su zuwa gare shi ta farki madaidaiciya Allah shine waliyun mu'minai Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله شيني مجبن شمو منه duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi imani da shari'an Allah to Allah shi ne waliyinsa shi yasa idan an ce waliyullah yana ɗaukan Allah shi ma waliyi ne sannan zaɓaɓɓun Allah su ma waliyai ne Allahu waliyul lazina amanu shi ne waliyul lazina amanu akwai kuma inna awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra to waliyan Allah su ne muminai masu tsoron Allah shi kuma wilayar Allah ga mutum shine Allah ya jibince shi idan Allah ya jibinci bawa to Allah Ubangiji zai mayar da jin wannan bawan jinsa ne ganin wannan bawan ganinsa ne tafiyan wannan bawan cikinsa ne damkan wannan bawan damkansa ne domin cikin wannan soyayyan ne Allah ya ce ma annabi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama annabi ya ɗiba وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي to wannan yada wallati ya fi biha din a wannan muntalaq din ne annabi da ya ji ba Allah ya ce ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sabila da wilayar Allah shine Allah ya lullube ka da kulawan shi ya lullube ka da inayansa Allah fa idan ya lullube bawa da inaya to wannan bawan yana da martaba da take sama da kowace martaba a babin wilaya sabila da wilaya inaya ce wilaya ba iktisabi ba ne wasu sukan ce iktisabi ne iktisabi shine aiki da ƙoƙari da dagewa wasu kuma sukan ce a'a al'inayar rabbaniya ne wannan kuma shine abin da mafi yawa malamai suka tafi a kai kulawa ne al'inayar rabbaniya shi ke ba wa mutum wilaya Allah sai ya baka wani ganuwa ya baka wani himaya daga dukkanin manya-manyan kaba'ir sannan ya rike zuciyanka ya ɗaura zuciyanka ta yadda zuciyanka dai na samun dawamul iqbal ko da yaushe yana fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda Allah ubangiji ya masa katari ya shiryar da shi ya fahimci alqur'ani ya fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dai samu shirya zuwa ga tafarkin daidai kuma Allah zai fitar da shi daga duhu zuwa haske sannan Allah zai shiryar da shi hanya madaidaici Allah ya shiryar da mu na
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ألا يتشي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة نصارى ولا سكتي الله شيني المسيح كوكما الله يا هلولي ya sako jikin almasihu isa ibn maryam isa dan maryam to hakika sun kafirce qul faman yamliku min allah shay'an waye ya isa ya mallaki allah da ya mallaki wani abu daga gurin allah na iko in arada an yuhlika almasiha ibn maryam wa ummuhu idan allah ya yi nufin ya halakar da isa dan maryam da shi da mahaifiyarsa gaba daya waye ya isa ya tare babu wanda ya isa ya tare wa man fil ardi jami'an ba ma iya su ba har duk wanda suke duniya ma gaba ɗaya in Allah ya niyan ya halakar da su la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu walillahi mulku samawati wal ard abin da ke sammai da abin da ke kasai duka mulkin su na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su kaga ma bainahuma Isa almasihu yana tsakanin sama da kasa ne to duka na Allah ne ba su ba Allah ne ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ubangiji mai iko ne akan komai da komai to a nan nasara sun kasu kashi-kashi wasu suna ganin isan shine sukutun ma Allah wasu suna ganin isan ɗan Allah ne wasu suna ganin kuma isan wani yanki ne daga Allah salisu salasa to wanda suka ce isa Allah ne suna nufin Allah ne ya yi hululi hululi shine sakkowa Allah ya sauka cikin wani abu sai wannan abin ya zama to Allah ne yake tasarrufi cikin cikin wannan abin kamar yadda mushrikai suke kudurta cewa lata da uzza da manata waje ne na saukan ubangiji Allah na hululi a cikin su to wannan akida ne na kafirci da zandaka da ilhadi babu akida na hululi babu akida na ittihadi idan an ce hulul shine Allah ya sauko idan an ce ittihad kuma a ce duka komai ya haɗu ya zama shi Allah ne abu gaba ɗaya mutabayi su haɗu su zama Allah wanda wasu wanda ba su san mafahim da mustalahat da rumuz na sufaye ba suna ɗaukan irin waɗannan suna auna maganganun sufaye da shi kamar maganan ibnu arabi maganan hallaj maganan ashabul ma'arif suna ɗaukowa suna auna shi a matsayin ai shi ake nufi da wahdatul wujudi ko shi ake nufi da wahdatul shuhud rashin sani ne wannan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka faɗi abin da baka sani ba abin da ka sani ne da kai magana a kansa amma abin da baka sani ba baka da haƙin kai magana a kansa sufaye idan suka ce wahdatul wujud ko wahdatul shuhud abin da suke nufi shine wahdatul wujud irin na ashabul ma'arib ba wahdatul wujud irin na falasifa ba saboda falasifa suna da wahdatul wujud su kuma wahdatul wujud nasu irin na farabi irin na arastatalis wannan duka wahdatul wujud ne irin na ilhadi da shirka da zandaka amma wahdatul wujud irin na sufaye ainihin isa ne zuwa ga darajatul yaqin zai sa mutum ya ga cewa babu wani samuwa in ba samuwan Allah ba sabila da mutum ya yi hukunci ma halittu da waƙi'insu da hakikaninsu halittu gaba ɗayansu ƙarewa da su yi su zamo babu Allah shi ne samamman da babu wani samuwa sai samuwansa sai ya ce la wujuda ma'a wujudillah ko la wujuda illa wujudullah ba wani samuwa sai samuwan Allah ma'ana kullu shay'in halikun illa wajha komai zai kare Allah shine zai dawwama shikenan sai yaga komai a babin shi na fana'i sai yaga kuma zatin ubangiji shine baqin la zawala wala fana'a lahu wannan shine abin da sufaye mun dauki al-mughir na Sharif Ibrahim Salih al-Husaini mu ɗauko yadda babin da ya yi magana akan wahdatul wujudi da wahdatul shuhud da kuma fana'i da kashe-kashen fana'i wannan abu ne wanda idan ba malamai jahabizul ulama malaman ma arbabu tahqiq babu wanda zai shiga wannan ganuwan ya ce zai yi katauraya a ciki yanzu misali ibnu taymiya yana daga cikin wanda suke mu'arada da abubuwan sufaye da yawa amma ibnu taymiya za a ga yana da wannan aƙidan ta wahdatul shuhud yana da wannan aƙidan ta wahdatul wujud yana da aƙidan fana'i wanda duk mun je mun sami littattafansa za mu samu waɗannan a rubuce majmu'ul fatawa da ya tattaro fatawoyinsa ya ɗauko waɗannan bayanai na abubuwan da ya shafi wahdatul wujud da yake kawowa a cikin rubuce-rubucensa kai hatta shatuhat irin na sufaye ma'ana manya-manyan maganganu da sufi zai yi a lokacin da yake cikin ɗimuwa sabila da rudewa dangane da jalala da jamalan hazaran ubangiji sai ya kama maganganu maganganun ma da sun saba ma shari'a duka ibnu tamiya yayi magana akan wannan kamar ibnu qayyim cewa yayi fa huwa maraddu siddiqi wa zindiq maganganun nan da aka ji sufi yana yin shafahat kamar irin wanda aka kawa al-hallaj akai har aka kashe al-hallaj akai magana ne in ma ya zamo makoman mai gaskiya siddiƙin mutum a wilaya ma ya kai makamu siddiƙiya in ma kuma ya zamo maraddu zindiq zindiki mulhidi yanzu misali ibnu tamiya a majmu'ul fatawa ya ce idan aka samu wani wali yana cewa subhani ma a azama sha'ani ko kuma ubangiji yana cikin aljihuna ko ma'budukum tahta aqdami irin dai waɗannan maganganun arufai din yace ba za a hukunta shi da maganan ba za a duba a ga waye shi idan an ga cewa waliyi ne shi sufi ne shi to za a ɗauki wannan zuhuli ne da rudewa a cikin jamalan ubangiji da jalalan ubangiji yasa yake waɗannan maganganu ma idza saha arafa annahu ghalitun fihi kaman yanda ya faɗa cikin al-ubudiyya yace shi kansa in ya farfado dai gane wannan maganan in an faɗa ma dai ce ba shi ya faɗa ba ghalat ne wannan duka yana cikin waɗannan babin maganganu na sufaye da ake auna su da wato duran hankali sai kuma a yi hukunci kuma alhali maganganu ne na ƙololuwan ilimi da ma'arifa sharif ibrahim misali a babun shafahat ya kawo cikin almugir da zai yi magana a kan shafahat ya ce ai shafahat suna da dalilai da ke tabbatar da mutum zai yi maganganu cikin imuwa ba tare da ya san yayi ba saboda ɗimaucewa dangane da jamalan Ubangiji sai ka wa hadisin nan na wani bawan Allah wanda manzon Allah yake faɗa Allah Ubangiji yana farin ciki da bawan da ya tuba fiye da yanda wani matafiyin da yake tafiya da abin hawansa akan abin hawansa da akwai abincinsa da ruwan shansa da kayan kayansa na guziri yana cikin sahara abin hawan ya ɓace bayan abin hawan ya ɓace ya shiga dimuwa ya yi ta neman abin hawan bai samu ba abin hawan kuma tana ɗauke da duk kayansa na guziri sai da ya ɗere tsammanin ya zauna yana tunanin ina dai fuskanta kawai sai ya ga abin hawan a kansa ta dawo tsabar rudewa sai ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangiji tsabar rudewa sai ya ce Allah ba wai yana so ya ce Allah shine ba a yana so ya ce Allah kai ne Allah ni kuma ni ne bawa sai ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangiji saboda rudewa to sai suka istishadi da wannan suka ce idan ababin dumaucewa da ni'ima lokacin da ni'iman ta dawo an samu Allah Ubangiji manzon Allah ya ce mutum ga wani Allah na farin ciki wanda irin wannan abin ya same to ina ga a ce mutum ya samu haske ne da ishraqat da waridat da anwar da iqbal daga hadaran Ubangiji zai iya dimauce wanda ya fi wannan ma amma halin ba zai dawwama ba mutum ba zai shiga hali irin na waɗannan maganganun da sauransu ya dawwama a yaitai yaitai yaitai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan kaga mutum yana yi ta wannan zindigi ne fasiki ne kawai amma hali ya zamo arit wani lokaci mutum ya burkice ya shiga yana maganganu yana sururi wallahi dimuwa ne kawai da girman jalalan hadaran ubangiji da jamalan hadaran sai kaga mutum yana maganganun da bai san shi kansa yana yin irin waɗannan maganganun ba wanda in da mu je da mu samu ibnu arabi yana da irin waɗannan maganganun da mu samu hallaji yana da irin waɗannan maganganu za mu samu hatta shekul islam alhaji ibrahim inyas ya kawo cikin kashiful ilbas an faidatil khatimi abil abbas ire-iren waɗannan wato abubuwan da suka shafi babin mushahadat da mukashafat da wahdatul wujudi da fana'i da sauransu na'am to lakar kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wanda suka ce allah shine almasihu isa sun kafirce Ƙul faɗa musu ya Rasulallah. Faman yamliku min Allah shay'an waye ya mallaki wani abu daga Allah zai mallaki wani abu daga Allah ya hana Allah in arada in Allah ya nufi an yi hulikal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a in Allah ya yi niyyan ya halakar da annabi Isa ya halakar da mamansa sayyidatuna maryam al-asra da ma wanda suke duniya gaba ɗaya waye Isa Allah yana da iko ba ga sai da tuna Maryam ta yi wa Fati ba annabi Isa yana karami ta rasu ya yayi ya dawo da ita bai dawo da ita ba duk da Allah ya bashi wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta bi iznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa tadakhiruna fi biyutikum shi kansa ihya'ul mauta din da yake yin ababi ne na izinin Allah Allah ne yake yi to yanzu dan uwa saboda Allah ga annabi Isa yana cewa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhakiruna fi buyutikum ko yana cewa wa ubri'ul akmaha wal abrasa ina rayar da makafi ina warkar da kutare wa uhyil mauta ina warkar da ina rayar da matattu bi iznillah da iznin Allah da Allah annabi Isa da kansa yayi wannan yace bi iznillah da iznin Allah dan Allah idan nace na kira annabi annabi ya bani annabi idan ya bani da izinin wa ya bani izinin Allah ya bani annabi baya da kayan Allah shine kayan annabi fa innama ana alqasim wallahu huwal mu'ti ni nake rabawa Allah kuma shine yake bayarwa to wallahi billahi alazim wannan musibu da ake ciki na taba martaba manzon Allah wallahi billahi alazim ina tabbatar muku da cewa idan za ku zauna kuna bacci kuna zama kuna sake baki kuna ji kuna galala da waɗannan maganganu wallahi wallahi kuna ji kuna gani za ku rabu da imaninku qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum da, da Allah da manzonsa da ayoyinsa za ku yi izgili a'a babu maganan izgili kad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin nu'azzib ta'ifatan wasu idan an musu afwa cikin rashin sani to wasu sai an musu azaba ko da wasa ka sake harcenka akan manzan Allah to Allah zai nuna maka iyakanka shi kansa wannan azzalumin mutum fajirin mutum zindikin mutum mulhidin mutum fasikin mutum da yayi wannan batancin a gaba akan manzan Allah wallahi tallahi ku jira za ku faɗa fasa tazkuruna ma aqulu lakum wallahi Allah ba zai bar shi ba sai ya ɗauki fansa a kansa idan duk duniya za su taru su goyi bayan sa akan wannan abun wallahi Allah sai ya tozarta shi idan duk duniya da su karfafe shi akan wannan abun wallahi Allah sai ya nuna masa iyakansa sai ya nuna masa manzan Allah sama yake da komai saboda haka mu dama duk abin da zamu yi da mu iya kokarin mu ne domin mu nuna kishin manzan Allah sauran aikin aikin Allah ne an taba taba manzon Allah Allah ya bari Abu Lahab zagin annabi yayi Allah ya ce tabbata da abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu ma kasab sai yasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalat al-hatab Abu Lahab da shi da mahaifin manzon Allah Abdullah uwa ɗaya uba ɗaya Abu Lahab da shi da mahaifin manzon Allah amma Allah bai duba dangantaka ba da Abu Lahab yake jin zai yi ma manzon Allah irin wannan izgilin sai Allah ya ce to ba zan barka ba tabbaci da abi lahabin wa tabba hannayensa sun halaka shi ma ya halaka ma agna an ma duwa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tara ba za su amfane shi ba zai shiga wuta mai ciciya matarsa ma a wuyanta akwai igiyan kaba na wuta wanda duk tana cikin wannan azaba da narko wanda ita ce take bin gidaje tana zagin manzon Allah tana ce mijinta ya ce dan dan uwansa wane mahaukaci ne suna zagin manzon Allah to ba zagin manzon Allah Allah ya bari Allah ya kara mana san manzan قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه من في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما abin da yake sammai da kasai da abin da yake tsakanin su duka sama da ƙasa duk mallakin Allah ne da abin da yake tsakanin su inna Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ubangiji mai iko ne akan komai da komai na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأهباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر, يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المسير الله يتشي وقالت اليهود wan nasara yahudu da nasara ba wanda ya kai su da awan ƙarya a duniya kirkiran ƙarya kan babu wanda ya kai su juya ayoyin Allah kan babu wanda ya kai su canja maganan Allah kan babu wanda ya kai su sai suka ce nahnu abna'ullahi annabi ne yake musu wa'azi ku zo ku yi imani da Allah in ba ku yi imani da Allah ba Allah zai saukar muku da azaba sai suka ce ya Allah zai azabtar da mu bayan nahnu abna'ullahi mu 'ya'yan Allah ne wa ahibba'uhu mu masoya Allah ne wasu ‘ya'yan Allah ne, to kaga kafircin nasu ya ƙetare iyaka kenan, sun da da sun ce almasihu ɗan Allah ne, sun ce uzairu ɗan Allah ne, to gashi sun promote sun sun ce shi ma su kansu ma ‘ya'yan Allah ne, mu ma ‘ya'yan Allah ne, nahnu abna'ullah wa ahibba'u mu ne shalilan Allah da Allah ke san mu, mu ne sha'abullahi muktar. Qul fa liman yahzibukum bi zunubikum to me yasa Allah yake azabtar da ku da zunubanku me yasa Allah ya mayar da ku birrai lokacin da aka hane ku ga barin farauta ranar asabar kuka ci gaba da farauta me yasa Allah ubangiji ya hana muku jin daɗi ya bar ku kuna ta ɗimuwa bayan kun kauce masa kun saba masa lokacin da ya muku umarni ku shiga al'ardul muqaddas ku yaki waɗannan jababira da suke cikin ƙasa me yasa Allah ubangiji ya haramta muku kayan jin daɗi bayan kun butunce masa lokacin da ya ba ku almannu was salwa idan kana aikata zunubai Allah Ubangiji zai maka azaba da hannun da kake aikata zunubin to da ita Allah zai azabtar da kai Allah ba fitowa yake yi sai a gan shi ya fito da takobi zai yaki mutum ba da ya ce man adali waliyan ba haka bane a'a Allah Ubangiji shine zamani Allah Ubangiji zai daura zamanin a kanka Allah Ubangiji zai hana maka cimma muradinka Allah Ubangiji zai rikita al'amuranka gaba ɗaya sabila da da numfashinka da motsinka da kyafta idanka da duk abin da kake yi yana hannun Allah ne hatta bugun zuciyan da kake yi an riga an rubuta adadin bugun da zuciyarka zai yi a duniya kuma duk yana gurin Allah ne Allah na gadan dama sai ya yanke yana yankewa intaha shikenan babu maganan sauran rayuwa kuma saboda haka idan ka saba ma Allah Allah ya barka ya ga dama ne ya maka talala ne ya maka istidraji ne inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhazahu lam yuflit Allah yana ta lalama zalimi mutum yayi ta rashin mutuncin sa yayi ta zage zagen sa yayi ta shararancin sa yanzu kaman wannan da aka kama shi yana batance manzon Allah ya fi shekara 20 yana wannan rashin mutuncin har yana tinkaho yana ce ai shi an mutu ma an bashi wane da wane da wane duk sun mutu sun banni ga ni nan ina nan wannan da'awa ba ta mutu ba wallahi sai ta mutu kuma a zamanin mu Allah zai kashe ta wallahi sai ka kaskanta kuma a zamanin mu Allah zai kaskantar da kai kuma da hannun mu Allah zai kaskantar da kai ba wani cika bakin da za ka yi ma Allah ake cika baki ne wai kana ganin wai yara ne mun yi da iyaye la ta hakiran da zagiran fi mukhasamatin innal ba'udata tudmi muqlatal asadi kar ka ce wai mu yara ne sauro shi yake saka zaki ya ta zubar da hawaye in ya makale a wani waje yana masa cizo yana masa harbi yanzu zaka ga zaki yana kuka zaki bai san ta ina zai biya kamo sauran ba saboda haka babu wani cika baki da alfahari da mutum zai yi akan yana saba ma Allah Allah Ubangiji inna ma numli lahum liyazdadu ithma Allah yana musu talala ne domin su ƙara laifi su ƙara laifi su ƙara laifi su ƙara laifi lokaci ɗaya kuma idan Allah ya musu akza azizin muqtadir to a lokacin kuma ba da ka sama musu mai taimako ba ko wanda zai cece su saboda haka mai saban Allah yaushe zai tsaya yana alfahari ni ne na shekara 20 nayi kaza nayi kaza me kai wa ka shiryar wa ka musuluntar me ka gyara a addini da'awa ina da ina ka isar duk wanda kaga Allah ubangiji ya bar shi yana aikata abin da ya ga dama to Allah ba ya san sani amma duk wanda Allah yake son sa idan ya kauce to Allah ubangiji zai dawo da shi kan hanya in ya kauce Allah zai turo jarrabawa ta mishi alat ya gane cewa a karkace yake domin ya dawo kan hanya ni ta neman shirya a gurin Allah shiryan nan fa ba mu ne muka ba mu kanmu shirya ba fa kuma a hakan ma da muka gan mu a hakan ba mu ce mu ne mai daidai ɗin ɗari bisa ɗari ba muna neman shiryan Allah kullum muna ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba mu zargi ba mu kamba makan mu muna yaban kanmu wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba mu yaban kanmu muna dai mun dai kama bayin Allah muna da yaƙinin wanda muka rike su wallahi tallahi bayin Allah ne muna da yaƙinin shehunanmu nan wannan waliyan da ake zagin ma a kansu ɗin wallahi tallahi annabi ya san da su kuma su masoya manzon Allah ne ba mu da shakka akan wannan amma mu din ne ba mu san mu na garin ne ko ba na garin bane mu dai muna son Allah ya cece mu saboda waɗanda muke so kawai mu mun san mu masu rauni ne idan dan zunubin mu ne ba za mu kai ko ina ba in dan zunubin mu ne ba mu ma kai mu zama mabiya waɗannan shehunan ba amma an ɗauke mana abubuwa da yawa mun samu albarkansu da yawa shekul islam yana ce ku fitu sihabi fi tariqi ana'a wa kulluhum bil jazbi nala muna'a ولم يكن للأقطاب قبليا مثل ما لذا العبد من فيد يروق سناء وأشكر ربي ليس سري آكرا وأسقر أتبائي أنيل فناء وذا كله من من حب أحمد سيدي بسردي له الأمداه حست لواء ce dukkanin wahalhalu na hanya na ɗauke wa muridai na su zo kawai a tafi ina gaba kawai a kullum bil jazbi na lamuna a kowa cikin wannan hadaran ta jazba da suluki zai samu burinsa ba ana maganan burin duniya bane ana maganan buri ne na alhadaratul muhammadiyya ولم يكن للأقطاب قبلية مثل ما نزل العبد من فيد يروق سنا أقول بي سنزو أما بقى باسو إرن أبن دا أكباني نمبيا دا مسويا دا فتوحات دا تجليات بقى wa ashkuru rabbi yace ni na gode ma Allah laisa sirriya akiran sirri na ba karara bane sirri na yana kyankyasa waliyai mafi yawa idan sun yi wafati sun yi wafati da sirrin su amma ni sirri na yana aihuwa wa asgaru atba'i karamin mabiyina unila fana'a in zaka samu yana ya samu hali na fana'i wato fani ne cikin hadaran ubangiji da hadaran manzon Allah ya ce wallahi wannan ba dabara na bane wa za kulluhu min hubbi ahmad sayyid wannan duk son annabi ne bi sardi lahu amdaha ina yawan yi masa yabo hustu liwa a sai na kamo wannan tutar na taro shi a gurina yanda zaka gane wa ashkuru rabbi laysa sirri akiran yanda zaka gane wannan baitin ka kalli maulana shekh tahir bauchi duk wannan kogin albaharul ujadul mutalaɗin albaharul zafir abinda Allah ya tara a cikin wannan duniya gaba ɗayanta igiya ce daga cikin igiyoyin Shehu Ibrahim sai ka ce Shehu Ibrahim wani irin mutum ne kuma shi shi wani irin mutum ne kuma Sheikh Tahir Usman Bauchi ɗaya ne daga cikin igiyoyin Shehu Ibrahim wanda yana rubuce a majalisar ɗinkin duniya a tarihi ba a taɓa samun mutum wanda ya tara abin da ya tara ba a tarihin duniya ba a tarihin Najeriya ba a tarihin duniya ba a taɓa samun wanda yake da bai wanda ya tara ba ya rayu irin rayuwansa ya samu ya achievement ya cimma manufansa shehi shi duk abin da yake nema Allah ya cika masa burin shi kaga ƴaƴanka mahaddata qur'ani kaga muridanka ka shimfida al-aman was salam wal idminan kama yadda sha'ab na Najeriya sha'ab sufi wanda idan ba dan shehi ba yanda aka karfafa wancanan ka tsohon da yake mace yadda aka karfafe shi da duk abin da ake karfafa mutum ya samu tamwid daga kasashen larabawa ya samu karfafawa daga daular najeriya da a yanzu mafi yawan mu muna daddangale da wando muna rike da aswaki muna ci wallahi in ba dan shehi ba ba dan shehi ba wallahi shehi shi ɗayansa shehunan nan namu manya-manyan kitatuman shehunan nan su suna nan suna tsoro kawai shehi shi kuma ba yi tsaye ba yi zaune ba dare ba rana kowane sakan a gurinsa kawai sakan ne na aiki wa Allah kawai shehi shi ɗayansa ya tsaya a idansu ya nuna musu yatsa wanda idan an ce wa malam abubakar gumi ga inuwan shehi ya yi ta canto ta gurin ma ba zai kullo ba ta gurin ma ba zai kullo ba to ai shehi ya riga kuma aka ce maka shehi ya je wannan bangon yana raye idan ya so ya fito ya zauna ya yi tafsiri yana da shekara ɗari ɗari idan ya so ‘ya'yansa ko jikokinsa su zauna su yi tafsiri yana zaune aikin da yake yi da ba dare ba rana sai a cikin bauchi Allah ya kyankyashe wasu wasu mu ba mu ma kai kwari ba ma mu ba a ma kyankyashe mu ba ma mu ne muke tsayawa a gaban makiya annabi na duniya mu nuna musu ya samu lakuci hancinsu shi ya ai burinsa ya cika ai mafi yawa waliyai sai bayan sun yi wa fati martabansu da abubuwansu yake fitowa da sauransu amma shehi kana raye Allah ya baka ya baka mafi girman abin da kowa yake buri ya hada maka wilaya ya hada maka mazhari na abin da kowa yake nema Allah mun gode maka da ka saka mu cikin almajiransa Allah ka ƙara ma shehi lafiya. Makiyan shehi kuma, makiyan shehi kuma su sun san abin da suke je a zuciyarsu. Sabila da shi shehi yana daga cikin karamomin shi. Kana jin a zuciyanka kana kyashi da shi. To take za a fara azabtar da kai da wutan musiba a zuciyanka. da ka ji ba nutsuwa kawai da ka ji an cinna maka wutan damuwa da bacin rai da sauransu a cikin zuciyanka sai kaga kana jin haushin kanka sai ka ji kana jin haushin mutane sai ka zo ka ji kana jin haushin duniya ma gaba ke daya to haka Allah ubangiji yake yi wannan yana babin man adali waliya faqad azantuhu bil harbi kai gaba da waliyan Allah Allah kuma ya yake ka wannan shine yakin Allah wannan shine yakin Allah وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يهود da nasara suka ce mu ne ‘ya'yan Allah mu ne masoya Allah sai Allah ya ce ka faɗa musu ya Rasulullah fallima yu'azzibukum Allahu bi zunubikum me yasa Allah yake azabtar da ku da zunubanku bal antum basharun mimman khalaq ku mutane ne kaman kowa daga cikin wanda Allah ya halitta yaghfiru liman yasha'u zai gafarta ma wanda ya so wanda yayi imani kenan wa yu'azzibu man yasha'u zai azabtar da wanda ya so wanda ya mutu yana yahudanci yana kafiranci kenan yana nasaranci walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sama da ƙasa dukkanin Allah ne wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su wa ilayhi al-masir makoma dukka yana ga Allah duk abin da muka yi za mu tattara mu dunkule mu koma zuwa ga Allah shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkan mu za mu koma zuwa ga Allah Allah ya tara mu ya ba mu kowa sakamakon abin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran jaza'an adlan wa la yazlimu rabbuka ahda in alheri kai zaka je ka tara in sharri kai zaka je ka tarar wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahda Allah ba zai zalunci kowa ba Allah ba azzalimi bane mu dai Allah ya samu ga mai kyau ya ahlul kitabi يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير الله يتي ياكو أهل الكتاب واندا أكباكو للتافي قد جاءكم رسولنا حقيقة من زم يازومك على فترة أو تسكاني نينكي وان النبتة ينكي وان منزنشي tsakanin annabi muhammadu da annabi isa shekara 560 a wani kauli shekara 600 tsakanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da annabi isa tazaransu shekara 560 ba wani manzon da aka ciro sai dai da akwai annabawa yusha yana cikinsu an ce annabawa kwaya uku ne tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan annabawa kuma sun gama aikinsu ne a shekara 150 ma'ana annabta tsakaninta da manzon Allah shekara 400 ne da 80 ko 450 kamar yadda su suka faɗa malaman tarihi sun yi maganganu a wannan wajen wannan fatara din to ya ahlal kitab ya ku wanda aka ba ku littafi kad ja'akum rasuluna hakika manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum ala fatratin yana bayyana muku gaskiya yana bayyana muku abin da ke rubuce cikin littafin ku yana bayyana muku alkawarin da Allah ya dauka da ku ala fatratin a bisa yankewa minar rusuli na manzanni an ta kulu ma ja ana min bashirin wala nazir domin kar ku ce ba wani mai gargadi ko mai albishir da ya zo mana domin kar ku kafa ma Allah hujja ku ce to ai Allah baka turo kowa ba dan haka babu wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula ba mu azabtarwa sai mun turo da manzo to Allah baka turo mana da kowa ba to saboda kar ku yanki hanzari ku ba ma Allah hujja sai Allah ya turo muku da annabawa ya turo muku annabi Muhammad an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazir annabi yace faqad Allah yace faqad ja'akum bashirun wa nazir hakika mai albishir ya zo muku kuma mai gargadi ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ubangiji mai iko ne akan komai da komai annabi adam tsakaninsa da annabi nuhu karni ɗari ne shekara dubu kenan annabi nuhu tsakanin shi da annabi ibrahim nan ma shekara ɗari ne annabi ibrahim tsakaninsa da annabi musa nan ma shekaru ɗari ɗari ɗari ne ɗari ɗari ɗari ne shekara dubu dubu kai dubu dubu dubu dubu su kuma al'umman annabi muhammad saboda allah yana son su to duk bayan karni ɗaya shekara ɗari sai Allah ya tayar da wani mujaddadi mujaddidi bakinmu ya saba faɗan mujaddadi mujaddidi mujaddidu mujaddidu kun san kalmar larabci ne sai ake faɗanta da hausa sai a ce mujaddadi mujaddadi to a ƙari a kowane shekara ɗari Allah Ubangiji zai tayar da wanda zai jaddada addinin nan ya sabanta addinin nan ya fitar da bidi'o'i da ƙawace-ƙawace da ahalu zaigi wa dalal suka shigo da shi cikin addini إن الله يبعث على رأس كل على رأس كل مئة سنة نيكو من يجدد لهذه الأمة دينها الله ينا تاير وأكرشم كون شكرا دريبا الذي جدد الدين جوانا الأمة to Allah yakan tayar da wanda zai jaddada addini duk shekara dare haka a wancan lokacin Allah ya yi haka ne domin kar al'umma su halaka Sheikh Usman ibn Fodiyo ai mujaddidi ne ko ya jaddada addini tajdidi kuma ta bangare biyu an yada musuluncin kuma an yaki bid'a yanda zaka gane waɗanda suke maganin bid'a bid'a bid'a bid'an su daban bid'an musulunci daban Shek Usmanu dan Fodiyo ka san duk kalman bid'a in da su daura to akan sufa suke daura kalman bid'a in ka ji sun an ce dan bid'a to ana nufin sufi ne to shi kuma dan Fodiyo da ya zo mafi yawan jihadinsa ya yaƙi bidi'a ne sai kuma ya zama ɗan fodiyar sufi ne dan fodiyo ba ash'ari ne aqidan su ba iri ɗaya bane dan fodiyo ash'ari ne shi aqidan asha'iran nan dai na Allahu mawjudun bila makan wala yakhlu minhu makan Allah ya saman mene ba tare da wani wajen da ya taro shi ba kuma babu wani waje da da a ce babu samuwan Allah a wannan wajen wannan shine aqidan dan fodiyo mawjudun bila makan جل عن التمثيل والتشبيه وعن مكان يستقر فيه لانه كان ولا مكان في الازل لم يهوي زمن haka aqidan dan fodiyo yake su kuma aqidan su aqida ne na mushabbiha mujassima aqida ne na suna ganin cewa kawai a fassara ayoyin alqur'ani a zahirin su babu wani maganar tawili to ba haka dan fodiyo yake ba shi kuma dan fodiyo shi yana mazhaba ne na tawili da tafwidi mazhaban abul hasan al-ash'ari imamu ahli sunnati wal jamaa kuma ɗan fodiyo ba ƙadire ne da rika ƙadiriya ke yi menene baitocin nan na abdullahi gwandu da yake ce amamahum da awatul qadiriyyi lana amamana wajimatul jam'i kuffari baitocin nan da yake cewa ala halaki gwagatin min bani qari ala ayadi jumu'in min jama'atina muhajirin wa fihim jam'u ansari to wannan baitocin yana ayyana cewa ga ɗarikan da yayansa yake shi ma bakadire ne shi muhammadu bello ma ya shiga tijjaniya mu ɗauko albayan wa tabiyin na shekul islam shehu ibrahim za mu ga baitocin da muhammadu bello ya yi ma shekh tijjani yake bayyana wala'insa ga shekh tijjani to ɗan fodiyo da ya haƙi bidiya ake ce ɗan fodiyo ya jaddada musulunci a najeriya sufi ne fa ɗan ɗariƙa ne fa mai aƙidan fana'i ne fa wannan mushriki mushriki da ake cewa din fa dan fodiyo a littafin sa ihya'us sunna wa ihmadul bid'a duk karshen babi abin da yake rufewa da shi shine bijahi rasulillah saboda alfarman annabi dan fodiyo duk karshen babi sai ya nemi taimakon annabi ya ce saboda albarkan annabi bijahi rasulillah ka dauko ihya'us sunna wa ihmadul bid'a ka gani dan fodiyo yana neman albarkan annabi ka dauko daliyansa هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعا لأزور قبر الهاشمي محمد لما فشار إياه في أكنافها وتكمش الحجاج نحو محمد وددت أن حمل الدموع موبلا شوقا إلى هذا النبي محمد منين يكي تشوى والله أقسمت بالرحمن ما لي مرسل إلا هو حب النبي محمد waɗannan baitoci a ciki da akwai tawassul akwai istigasa akwai tabarruk wanda duka a mi'iyar ɗinsa sun ce mushrikai ne suke yi kwansu da kwarkwatarsu sun fito sun faɗa in ƙila liman za ya shiko kafil warafa kulu inni an shi kulli muhammadi ɗan fodiyo amma saboda rashin kunya za su ce ɗan fodiyo ma namu ne ahlus sunna ne saboda rashin mutunci da ƙarya ƙarya qutilal kharrasul ƙarya me ya haɗa ɗan fodiyo kuma da wannan abin naku ɗan fodiyo sufi ɗan fodiyo ba ash'ari ɗan fodiyo mai akidar fana'i mai akidar shuhudi mai akida irin na sufaye saboda haka yaudara ce safsafa ce suke yi da dabarbaru domin su sace kwakwalan mutane ba za kuma mu bari ba mutu kwakwai rai kwakwai har iya rayuwa a iya karshen abin da zamu yi na numfashin mu shine wallahi mu kare Allah mu kare manzon Allah kuma mu kare manhajin sufai mu dan abin da aka haife mu ma kenan aikin mu kenan mu dan shi aka halicce mu walizalika khalaqahum saboda haka babu wani ran da za a ce wai mun gaji kowa ya daga ya kare kullum tsakaninmu da makiya manzan Allah bara hasa ce faya ko faya ne ba jira saboda haka zalunci ne da munafirci zaka ji ana cewa dan faudiya kaza dan faudiya kaza kuma duk duniya idan ka zo ka ce su faye mushrikai ne to su waye musulmai a duniya ma Indonesia fa su ne kasar da suka fi yawa population ɗinsu na yawan musulmai na 99% gaba ɗayan su musulmai ne 90% a cikin su sufaye ne gaba ɗaya ɗan ɗariƙu ne ka je masar jami'atul azahar ɗin nan jami'atul azahar jami'an sufaye ne ba ta sufaye ce fa shaikhul azahar a yanzu haka duk ranar maulidi sai ya fito an yi maulidi an yi majalis na maulidi da shugaban kasa da yan majalisu gaba ɗaya jami'atul zaitun ta tunusiya sufaye ne fa suka asasa fa wa'innan mutanen suna ba ni mamaki rashin kunyansu wallahi abun mamaki ko kunya ba ku ji ku zo ku yi ta karya wa mutane yanzu idan aka ce su faye ba musulmi bane su waye musulmi kenan ku ku ku ne musulmin kenan jami'atul azhar sufaye ne malaman duniya sufaye ne a yanzu haka yanda suke makale wanda ita ina saudiya ce to saudiya tana kokarin ta, yaface wahabiya daga jikinta ta jefar sabila da aƙidan da suke tare da shi na irhab su kansu sun tabbatar da cewa muhammadu ibnu abdul wahab irhab ta'addanci ne ya kawo shi mamlakar saudiya ya haɗa kai ne da muhammad sa'ud domin kawai sun yi muhalafa a tsakaninsu a kan cewa za a zo a yaƙi wannan daula ɗin su assasa daula sannan daulan ya zamanto yana da ɓangare biyu ɓangaren shugabanci da ke gudanarwa su ne alu sa'ud da kuma ɓangaren malanta da kuma fatawa su ne alu shek in ka ji an ce alu shek su ne iyalan abdulwahab kenan suka yi wannan muhalafa suka zo suka yi yaƙe-yaƙensu aka zubar da jini aka yi abubuwan da aka yi gaba ɗaya aka assasa daula shine har yanzu zaka ji Ali Sheikh Ali Sheikh Ali Sheikh waɗannan wanda suke da wirasan makanta saboda haka wannan abubuwa ne wanda a bayyane ke wujuhar shamsu fi kabri sama mu mun gode ma Allah ba mu ce ba mu kuskure ba amma wallahi tallahi idan dai abin da muke yi ba shine daidai ba ba shine musulunci ba to a duniya ma kawai babu musulmi kawai ma saboda alhamdulillah an karantar da mu musulunci gwargwadon maratib dinsa al-islam wal iman wal ihsan Allah ya ce قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المسير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير حقيقة من غرغدي من البشر يا زومكو والله على كل شيء قدير Allah mai iko ne akan komai da komai za mu tsaya a nan sai gobe mu tashi akan ayan mu daura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san annabi Allah ya cika zuciyar mu da imani maulan mu shek tahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi ya kara masa tsawon kwana ya nuna masa yadda yake so cikin ƴaƴansa da almajiransa albarkan manzon Allah magabatan mu Allah ya ji kansu Allah ya kashe mu akan wannan tafarki na gaskiya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله